je wajensu shi ma ya ba da uzuri ce ka shi yana jin kaza saboda haka aje wajen ibrahim aje wajen ibrahim ya ce ka shi yana jin tsoro aje wajen musa musa ma ya faɗi nasu ya ce aje wajen isa sai aje wajen manzara rahama sallallahu alaihi wa alihi karshe a duk in an kammala sai su gaba ɗaya hadda annabawa aje gare shi to sannan sai ya ce masu ana laha sai ya ce sai ya je ya sujada al'arshin ubangijinsa sai allah ta'ala ce ya masoyina menene meye bukatan ka ce ya allah na tuna cewa ka yi halitta domina ne sai ya ce ko kana da shaida sai ya ce eh da jibrilu da ulul azmi sai a ce to ku kawo sai su ce lalle mu adam ya ce a aurak da ka saukar mani haka kace ibrahim ya ce ni ma a littafin da ka saukar mani haka ne musa ya ce a taura ma haka nan aka rubuta isa ma ya ce a cikin linjila ma haka aka faɗa sai ce to tambayi bukatan ka abiya maka wannan yayi ne don ya tabbatar da cewa haka al'amarin yake bisa turmuza hancin wanda bai yadda ba Allah ya yi halitta ne saboda annabi to ba zai yiwu a cewa wannan manzan wai shine iyayensa suka zama su kuma su ba su da ba su da ba su amfana ba sam wa iyazu billah tir Allah ya sauke wannan irin wannan irin kiyaya saboda kiyayyen mutanen nan ga annabi da suka rasa yadda za su yi sai suka koma suka koma kan suka koma da suka rasa za su yi suka koma kan ali suka rasa za su yi suka koma kan yayan ali sai suka ce babansa dan wuta ne to kuma suka rasa sai suka koma suka ce iyayen manzo Allah mai yan wuta namun illa mun kabbun ala wajhi gumaka safiyan da aka haifi annabi duk suka waye gari ba wani gunki face an same shi gurfana a fuskansa wartajasa fi tilkan lailati iwanil kisra kuma katangan kisra nan ya girgiza wanda yake shi katangan kisra har yanzu yana nan zancen nan da muke in mutum ya je zai gan shi zai ga rufi ne ma keken wuri irin technology irin na da wanda na yanzu ba za su iya gane ya aka yi wannan ba rufi babu al'amudai yawa makeken wuri daga da rufi kuma rufi ne sosai sakaf za ka ga rufi ne sosai amma babu al'amudai sam to yana nan kuma a bangale ɗinsa turan da ya bangare ranar haihuwan annabi har yanzu yana amma yanzu dun ya ragu ya zama kamar aya za ka ga rufi babu al'amudai amma ga daidai wani wuri ya bangare sannan kuma rannan ainihin waɗansu ɓangarori nasa kamar an ce ban san menene arba'at ashir sharifa nasa ya faffaɗo ba ya yi allunan da aka harhaɗa guda goma sha hudu suka faɗo kuma tafkin da ake ce masawa rannan ya ƙafe su kuma wadis samawa shi kuma ya kwarara kuma wutar farisa ita kuma rannan ta bice an ce wuta ce da ta shekara da shekaru ba ta taba mutuwa ba na'am ba suna zuba mata mai ne ta yadda da'iman sarmadan rannan tana cin wutan tana nan da'iman to amma rannan sai ta mutu duk da kuma da mai din kuma aka ce walam ta hamudu ƙabla zarika bi alfi am shekarar dubu mutu wutan bata mutu baran da aka haifi annabi sai aka ta mace murus ta tana ci shekara dubu mu'ubaza na ran a wannan dare ya mafarki ya ga ainihin raƙuma suna kora dawaka- dawakai dai abubuwan da aka ya ambata daban-daban wanda suke auku suka auku a nan idan idan nan dare kuma cikin jimla abin da ya faɗi ainihin haske ya cika duk dus- duk eh, duwatsun hijaz aka ga haske sannan kuma ru- ta- ta- ru- hasken ya tashi ya sama ya nufi gabas ya zama ba wani gadon sarauta na wani mai mulki cikin sarakan duniya sai ainihin da aka waye gari ya birkice wato kowane kowane basara kenan nan sai je ya ga al'arshi ɗinsa karagan mulkinsa ya an birkice shi ƙafafun na sama rannan kuma dus basaraken duniya sai da ya zama bebe rannan ana ce ranka yadda ya sai "A, a, a, a, a." duk sarakunan duniya ma duk bebaye suka zama ran rannan kuma wannan yinin tsawon yinin nan bayan nan kuma sun yi maganan su wato ba sun dawon ma bebaye ba amma nan da aka haifi annabi ba wani sarkin da ya iya magana in kuma ya zo zai ga karagan mulkinsa an ɗaga shi sama an birkita kafan ya yi sama an ce me ya faru sai ka, eh, eh, eh, kuma ba sai dai kashe gari kuma za su ce to me ya faru ne jiya a ce to lalle ba a gane ba alaman ƙarshen azalumai ya zo kenan sannan kuma rannan duk wani boka to ilmin bokancin ya ɓace masa rannan in yana duba rannan ba ba duba kuma an gama In ya- in ya baza ko yana watsa wuri ne ko yana baza ƙasa da rannan ba bayani sannan kuma rannan sihirin masu sihiri duk- duk duk- duk ya lalace ba a sami wani boka a ƙasar larabawa ba sace face ainihin um, shaidanin da ke zuwa musu sun ɓace musu to wannan abin ya sa ƙuraish sun ɗaukaka a wajen sauran ƙabilu har suna ce ma ƙuraishawa alullah alullah jama'an allah mutanen allah ƙuraishawa mutanen allah ko suna ce musu adullah saboda ainihin suna adullahi azza wa jalla saboda su ah, suna- su- su- su- suna jiwari da ɗakin allah aka ce kuma sai da amina salamullahi alaiha ta ce a faɗinta inna ibni wallahi saƙaƙa fattaƙar arda biyadihi thumma rafa'a ra'asahu ila sama'i fana idara ilaiha thumma kharaja minni nurun ada lahu kullu shay wa sami'tu fi daw'i qa'ilan yaqulu innaki qad wadatti sayyidin nas fasammihi muhammada Wan- wannan zancen sayyida fatima um, sayyida amina salamullahi alaiha ne take cewa e- e- ya- i- ɗana wallahi adda rantsuwarta yayin da ya surmiyo ƙasa sai ya ya- ya- ya tar- ya tari ƙasa da hannunsa kasan ka- kasan yadda yaro yakan faɗo sai dai a tare in ba ka ba kan ne zai da- zai da zai daki ƙasa amma shi sai ya- ya- ya- ya surmiyo ya- ya ya fara ya- ya tokari ƙasa ɗin da hannuwansa tafukan hannuwansa da ta sifan mai fi- mai sujada sannan ya ɗaga hannuwansa sama ya dubi sama ya dubi ya dubi ya dubi mahaifiyansa ya ce sai sai na ga ha- haske ya fito daga gare ni sai na ji a cikin wannan hasken sauti na cewa kin haifi fiyayyen kin da fi shugaban mutane kira shi muhammad ya ce kuma har wala yau ah, yayin da aka haife shi duk an ji wannan murya a sama wata murya ga muryar da suka ji ja alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuka wannan duk an ji- mur- an ji muryan a sama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana da wa'ansu abubuwa keɓantattu da shi daga cikinsu akwai cewa ƙuda bai taɓa sauka a jikinsa ba ƙaɗo sam ƙuda bai taɓa sauka a jikin manzo Allah ba daga cikinsu cewa shi idansa kan bacci amma zuciyarsa ba ta yi shi manzo Allah yana yana bacci amma yana ji yana gani wata rana abu, abu, abu Sufyan bayan hijira ya zo ya sami annabi yana kwance yana bacci sai a ransa ba da murya ba ya ce wa la'amla annaha alaika yabna abil kafsh huyalan wa rijala wato su- ya- da kai dan abu kafsh sai na cika maka mayaka na ma- mahaya da masu ma- mayakan kafa to manzo Allah cikin baccinsa sai ya ce Allah zai kiyaye mu sharrinka ya Aba Sufiya sai ya ce "Ai, bai ma faɗa da ba- da zuciyarsa ya faɗa amma manzo Allah yana bacci ya ji saboda shi shi kaga shi shi bacci a wurin manzo Allah ba irin na sauran mutane ne zuciyarsa ba ta bacci tanamu ainihu wala tanamu qalbuhu saboda haka shi yana ji yana gani kamar yadda mai wanda baya bacci yake ji yake gani tare da baccinsa sannan kuma daga cikin hasa'is ɗin shi manzo Allah yana kallo ta ƙeyansa kamar yadda yake gano ta gaba wato shi ganinsa ba ta gaba ne kawai ba, yana kallo ta baya wannan mutum zai- zai- yanzu yanzu bincike bincike da ɗan adam yake yi yanzu ya gano abubuwa da daman gaske ya gano cewa akwai halittu da yawa suna da iri sun- suna gani ta gaba da ta baya ainihin ma kwanan nake jin aka ce sauro da suka kangama ma sauro sauro ɗin nan da suka mai shi suka yi girmama shi da abin kallon da zai iya girma shi aka girma shi kamar so ko an ce dubu ɗari biyu girman shi sau dubu ɗari biyu sai suka ga yana da idanu har a fuka-fukinsa yana gani ta kowane janibi har ƙafafun zuwa yana da idanu a shi idanunsa ba biyu ne kuma yana da idan duna to sannan kuma zanzaro wannan zanzaro ina haka shi yana da idanu biyu ne amma kuma yana da wa'yansu dubai da suke sa shi yana kallon baya har ma na ga wannan a talabishin ana gwadawa yadda wani abu ya biyo shi ta ta baya yana neme sai sai ya kauce shi yana dojin ta baya da ta gaba da ko'ina in ka je za- za- in wani abu ya zo zai- zai cafki zanzaro sai ka ga ya kauce da wannan daga wannan ne masu ka kirkiro technology din wa'yansu helikoptoti na yaƙi sun ɗauki dabaran wannan zanzaron ne sai ana sa ma shi ma- matuƙi din wa'yansu madubai yana kallon gaba da baya da ƙasa da sama to shi manzo Allah bai bukatan ko madubi ko wani abin ne shi idanunsa biyu yana kallon gaba amma yadda ke kallon gaba ka yake kallon baya to ko ba a gaya maka ba kuma dama da hagu fa sama fa sai ka ce haka ne bai taba kuma hawan dabba dabban ta gaza ko ta gaji ba duk dabban da- duk dabban da ya hau zaka ga tana ta tafiyanta lafiyanta lau ba ba dai ta ji ko ko- ka san bisa al'ada dabba in aka hauta bayan an yi wani tafiya za ta gaji ko ta kasa to ba dai in manzo Allah ne ya hauta ba ta dan shaɗin ta za ta kasance lafiya daga cikin mu'ujojinsa akwai cewa akwai ci da wani jaki sunansa ya afu wanda in sai yakan ce mai ya afu jakinsa ne je ka kira manwa ne sai ya tafi sai je ya kafansa ya kwankwasa ma wannan kofa ya fito oto ya sanya ana gani ya afu manzo Allah ke kiran shi wannan a lokacin tuna ina jin wafatin manzala ne mun kawo wani abu dangane da abin riwaya dangane da ya afur nan wanda ya ce manzala haddasa ne abi an abihi an bajaddihi a ce lokacin kakan kakana yana yana jirgin ruwan annabi nuhu wanda aka tsamar da shi sai annabi nuhu ya dube shi ya ce wannan daga zuri'an wannan jakin za a haifi jakin da cikamakin annabawa shugaban annabawa zai haushi ya ce na gode ma Allah da ya sa ni ne wannan jakin to kuma shi ne aka ce ya afur da manzo Allah ya rasu shi bai daure ba sai je jefa kansa a rijiya sai ta zama kabarinsa to ya kasance manzo Allah kan ce mishi kira man wani sai ya tafi kawai sai kwankwasa masa kofa da sai sai sai mashi ishara da kan Allah na kiran ka to sai bi daga cikin abuwa ke bantutu da manzo Allah sallallahu alaihi wa an haife shi kaciyayye wato bai masa kaciya ba dama shi ya zo da kaciyarsa tsarkakakke daga jini da sauran kazantoti da akan haifi mutum ya fito fes da kaciyarsa to kuma an haife shi yana mai sujada yana mai fuskantar ka'aba da ya daga kansa daga sujada ya daga hannuwansa sama ya yi ikirari da rububiya da risala sannan haske ya fito daga gare shi ya cika gabas da yamma wato bayan ya yi kalman tauhidi kuma ya tabbatar da risala kamar yadda haihuwan dukkanin masu mai haka yake suna fitowa suna fara magana da kirari ga Allah da rububiya za su yi ashadu Allah ila ila Allah wa daula sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashadu anna kaza anna kaza idan shi wannan ya zo kan wannan masumin masumin shi ne masumin sai ya ce ashadu anna fulanin hujjatullah sai in akan zai zo kan sai ya ce wa anni hujjatu to shi kuma kaga zai ce a shaɗu Allah ilala wa anni rasulun to daga cikin mu'izozin wannan hasa'is kenan daga cikin mu'izozin manzan Allah sallallahu alaihi wa su kuma sun fi karfin a ƙididdige su za mu kawo wasu daga ciki Allah yana amsa addu'ansa a raya matattu da warkar da marasa lafiya da dawo da idon makafi wa'annan mu'jizozi wanda durwaye suka zo da shi dangane da annabi isa alaihi salam duk wata mu'jiza ta kowane annabi cikin annabawa an ba wannan manzon fiye da ita ainihin ba ba mu labarin annabi isa ya kasance yana raya matattuwa yana warkar da marasa lafiya ne amma ya raya matacce ya raya matacce ko a kisansu akwai mutumin da ya mutu bayan kwana uku an bizin shi a kabari ya sa aka tona ya ce taso da izinin Allah ya taso to amma manzo Allah ya shi ya tasar da waɗanda suka mutu da dadewa kun ba ɗaya ba biyu sannan kuma da addu'a ga marasa lafiya nan da nan ya warke nan take da kuma makawo nan da nan ido ya buɗe daga cikin mu'ujizinsa akwai magana da dabbobi wani ruwayoyi daban-daban sun kawo ya ya magana da zakoki kuraye dabbobi daban-daban na gida da na daji da hadda masu macizai yana magana da dabbobi wannan ruwayoyi na da su da yawan gaske la ta'addu kaga akwai wani wani raƙumi da aka ya zuwa kwanta gaba ga manzon Allah sai har hawa ya gangaro masa sai ce waye mai wannan raƙumin sai ya ce gane ce to wannan ya kawo man kukan cewa kana ɗora masa kaya fiye da kima kana kuma sa masa aikin da baya iyawa sannan kuma baka ci baka ba shi isasshen abinci da abin sha ce ku ji tsoron Allah dangane da waɗannan bebaye wato ba su iya magana ba amma shi kaga ya zo ya ga mu da ya ga manzo Allah sai je zo su na ya ga mishi ga abin da mai gidansa yake masa irin wayo irin wannan suna da yawan gaske dangane da magana da dabbobi sannan kuma daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai sanin dukkanin logoyi ma'arfatul lugati kulliha wa takallumu biha samin dukkanin logogi ko kai wani irin daga ina ka zo kai ko cani su ka zo ka cuci cuci sai manzo Allah ce ma cuci cuci eh maka sai ko daga ina ka fito kowane harshe ne manzo Allah ya ya iya harshen to kuma duk rubutun da ake yi a duniya manzo Allah ya iya kowane luga da ake rubuta manzo Allah ya iya luga din ba kawai yana fahimta an an faɗa ba shi ma zai iya kuma zai rubuta sun yi ƙarya wanda suka ce manzo Allah bai iya rubutu ba kawai daga cikin jikokinsa wanda yake ci yake ce ma qatalahumullah ce manzo Allah yana ya kasance yana rubutu da luga saba'in rubutawa suna cewa wai bai iya rubutu ba kai an cuci manzon nan wannan izgilin da muke faɗin makiyan mu suna yi ga manzo wallahi makiyan tuntunu sun yi dasa a cikin addinin kaga malami da rauni ya hau bari yana ce maka wai annabi bai iya rubutu ya hau bari ya ce annabi ya annabi suna wuta har kuma wai rika yabo akan cewa bai iya rubutun ba shi ko da za a ce ubanka bai iya rubutu ba da ya ji haushi wallahi ba za a ce masa ubanka dan wuta ya ce kun yi rigima amma ya ce uban manzo Allah dan wutan za ka ce maka ubanka dan wutan nan habawa za ku yi rigima sosai shi ai na ga alama ai uban annabi ai ya fi ubanka ko to yayin shi yake wuta kai kuma naka bai kake jin haushi ya kamata uban kowa ma ya je wuta ke to yana da tambarin annabci a kafadansa ainihin yana haske yana sheƙi fiye da rana ainihin haskensa wato tambari ne wanda yake a cikin naman jikinsa ba zanawa aka yi ba halittacce a jikinsa shi ne a amirul mu'minin yake cewa ya faɗi wata magana shi kaɗai zai faɗin wannan ya ce ni ne na taka hatimin nubuwa ce wai saboda lokacin da ake rusa gumaka akwai gunki a dore a kan ka'aba sai manzo Allah ce ma Ali ya rusa shi ce ya hau ka'aban ya rusa shi sai ce in hau kafaɗanka ne in rusa ko kai za ka hau kafaɗa na ka rusa sai Ali ya ce yadda duk ka faɗa ya rasu sai ce to hau kafaɗa to shi kuma hatimin nubuwa ɗin yana kan kafaɗa ne saboda ka sai Ali ya taka daidai na ya ce lokacin da ya taka yana ganin kansa na zunguran al'arshi daga cikin mujojin manzo Allah sallallahu alaihi wa ruwa kan gangaro daga yatsunsa har ya shayar da jama'a masu yawa wannan ya sha auku a wuri duk ungurmin daji ba ruwa wanzu Allah ya haka da yatsunsa kawai ka tsuru kamar famfo kowa ya sha ya faru ne wannan ba ɗaya ba biyu ba daga cikin mujojin manzo Allah sallallahu alaihi wa har akwai ainihin tsakon gwani sukan yi tasbihi a hannunsa kuma aji tsakon kwani na tasbihi amma mutane ba su kan ji ba amma in manzo Allah ya ɗiba ya ɗora a hannunsa don za a ji suna tasbihi da za a ji murya sosai na fita da tasbihi in ya aje kun ba ba za a ji ba amma in ya ɗauka in a hannunsa ne za a ji wato ba ba shi kaɗai yake ji ba duk in manzo Allah ya ɗauka sauran jama'a za su ji tsakon kwani na tasbihi tsakon kwani jam'in tsakuwa ne an san tsakuwa ne wato ainihin ɗan dunkulallun duwatsu ƙanana ya haɗa da hada dutse karami ɗan ƴan ƙananan duwatsu mulmullu da kake ganin su nan suna tasbihi ne shigen shi irin wa'annan duwatsun da ake alhamdulillah da ba fito daga zuransa ba har yanzu an ce a yaman ne har yanzu akwai waɗansu mutane ba su da gashi zura'an wannan yaron ne haka na kuma kuma idan ya sa hannunsa a abinci to Allah yana sa albarka a abincin sai ya zama koda kaɗan ne inda manzo Allah ya sa hannu ya ci to sai ya ya dunga karuwa jama'a da yawa su ci wannan ya sha faruwa ba ɗaya ba bi to idan ƙasa rairayi ne ko kuma ƙasa taɓa-taɓa ne in manzan Allah ya bi a kai ba a ganin shaidan kafa ba a ganin shaidan kasan fasasam in manzan Allah ya bi ta kan rairayi ya tafiya ba za ka ga shaidan kafan ba haka kuma inda wuri kamar taɓa-taɓa ne bi kan taɓo ɗin ba za ka ga shaidan kafansa amma in ya taka tsan da wuri ko ya taka dutse sai shi ya shaida in ya hau kan dutse sai ka ga duk shaidan kafan akan dutse da. wato da zai taka dutse sai kuma ya bar shaida kamar ya taka tabo amma in ya taka tabo ba za ka gani ba to kuma ranar haihuwansa rana ce mai daraja kuma mutanen kirki na iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi sun ga alfarman wannan rana na haihuwansa kuma suna ba shi haƙƙinsa kuma sukan azumce shi azumin wannan rana yana daidai da azumin shekara guda ɗaya cir kuma ana son a yawaita sadakoki da ziyarar mashahidin tahira a shigen wannan rana da kuma yin kyautata ma 'yan uwa da shigar da farin ciki a zukatan ma'abota imani a cikin ikbalul amal na sai ibn dawus ke karantawa yake cewa ainihin ya kamata farin cikin mutum a ranar haifuwan wani ya zama daidai girman wannan wai ya kaga farin ciki ranar haihuwan annabi kenan ya ce daidai gwargwadon girman wannan mutumin a wurinka daidai gwargwadon yadda ya kamata ka yi murna to ya ka gani mala yanzu nake cewa wanda suke cewa ba maulidi ake a nuna son annabi ba to su nuna mana yadda ake son annabi mana su yi mana shiru ku kyale mu muna yin maulidi saboda son annabi ne kai kuma kai ma kana son annabi ko duk da duk annabinmu ne to ko kai salaf salaf ne dai bai annabinka ne dai ko to shi kenan kana son annabi wana son annabi mu muna nuna son annabi da abubuwa daban-daban daga ciki har maulidi ba mu ce maulidi ne kawai muke nuna son annabi ba muna nuna ta hanyoyi daban-daban kai kuma sai ka nuna yadda kake son ta naka hanyar ko amma ba ku ku duno ku ku duno ku ku ina ruwanka tambaya kana son annabi ko ba ka son ina son annabi to nuna, nuna son yadda ka fahimta mu ma muna nuna son ne yadda muka fahimta to ba shi kenan ba kila in ana son annabi a wurin shi ana kwanta ne ya bacci ko shiru da baki a cikin zuciya yana son annabi ba sai ya faɗa ba ba sai kuma ya yi waƙa ko ya yi rawa ba ko ya yi wani abin nan kawai dai a ransa kawai ko ya sa wani riga mai kyau ko ya ci abinci mai daɗi duk ba ba su annabi ba ne kawai a cikin ransa ne kawai yake so to ba sai sai kai naka irin son annabin ba a cikin zuciyarka ba ma a nunawa to kuma shigen wannan rana ne ranar haihuwar imam sadiq salam a shekara ta 83 bayan hijira haihuwar manzan rahama sallallahu alaihi wali ana cewa shekaran giwa ba shekaran giwa na da 40 aka yi masa wahayi kuma ya shekara 13 a makka shekara hamsin da uku kenan sannan ya hijira wannan kidayen da muke yanzu daga hijiransa ne dubu da ɗari hudu da talatin da shida yanzu muka shiga in ka ɗora kuma hamsin da uku ka sami tunaya al'amarin ahlul baiti rahimallahu man ahya amrana in ji imam sadiq alaihi salam daga cikin raya al'amarinsu har da raya lokutan haihuwansu da yin murna da kuma raya lokutan shahadansu da yin bakin ciki wannan yana shi ne ana yin wannan wajen raya al'amuransu daga cikin raya al'amuransu akwai bayyana mutane zantutukansu kamar da ke cewa koya mu mutane zantukanmu ne in suka ji zantukanmu za su fahimce mu su bi mu to don ainihin an ɓoye wannan manzo an ɓoye iyalan gidansa an da baibai annabi da abubuwa daban-daban daban-daban wanda ake nuna shi a wani irin kama ba ne miliyoyin daloli sai ni ana lissafi ni ban rike lissafin ba an kashe miliyan talatin da nawa a kan mene miliyan goma sha biyu a kan mene na dala miliyan kaza suka ce ba taɓa fim inda aka kashe mu kuɗi kamar sa ba a iran suka ce allah to ko shaka babu in ya fito zai fito an ce zai fito da harsuna daban-daban za suna yin abin da farsi ne amma za a yi shi da larabci da ingilishi da waɗansu harsuna mai yiwa ya sami in ya sami hasken rana zai taimaka wajen mutane su fahimci manzan allah tun daga waɗanda suka san shi don su waɗannan su masu mafafan iran wanda suka yi a tarihi suka nemi malamai ne su tantance masu kuma kowane abu za a yi sai an nemi malamai sun zauna sun tattauna sun tabbatar da yadda yadda abin haka kuma kafin a je sai an yi addu'o'i kafin a yi kowane shuta sai an yi addu'o'i don neman ya zama an dace ba a nuna abin ba kamar yadda yake ba of course ba za a yi nuna shi kamar yadda yake amma za a yi kokari daidai gwargwado to don an dabe bai al'amarin annabi da abubuwa daban-daban wanda aka nuna shi makiyansa da yake sun kafa mulki da addininsa kuma ba su son shi sun dabaibaye shi da kokarin nuna cewa shi wannan annabi kamar wani mutum ne adi kamar sauran mutane saboda haka sun jingina masa abubuwa da dama miyagu domin su su aikata miyagun ayyuka saboda haka duk wannan kuma abin takaici duk ya zauna daram a tare da mutane yanzu kankara wannan daɗin abin ita gaskiya tana nan da ma ta ɓace ne sai kaga ba inda ba ba hanyar da za mu same ta amma tunda tana nan falilahi alhamdu ƙarya kamar ta ta kankaru kamar yadda ranar haihuwansa aka ji ja alhaq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa to da yake daidai na yi kuma na so ya zama daidai wannan lokacin da mun tashi ne amma yanzu za mu karkare da yin du'a kuma sai mu tashi din insha Allah ya kamata mu yi ziyara ma dai kafin kafin addu'a din ya kamata mu ziyarci annabi da amirul mu'minin to wanne za a yi a yi ziyara a du'a kuma ko an yi koma gida ya bi shi ai na san duka za ku ce ya amma in yi yawa fa ya kamata a yi ziyara ne awwala za mu ziyarci annabi min bu'ud sannan kuma ziyarar amirul mu'minin a yau milmila tana da ɗan tsawo lallai tana da ɗan tsawo amma muna iya ziyarar amirul mu'mini na wani ɗan gajeren ziyara ba na yau milad ba na san ina jin bara dun mun yi amma ba daren juma'a ba ne to yanzu ziyaratin nabi min bu'ud kashin ko mu yi gajeruwan ziyara min bi'ud a cikin wanda aka ba su mafatihul jinan akwai amma yana tsammanin a wa'annan naku ƙananan nan babu ko akwai ziyaran annabi dai amma wanne ne aka sa na rana asabar to yau ba asabar ba ne wancan karin mun dace da asabar ran da muka yi ranar wafatin manzo Allah ko yaushe ne muka yi ranar wafatin manzo Allah sai muka yi ziyaran ran asabar tun da asabar ne to yanzu ko ba asabar ba ne to insha Allah wanda suke da mafatihu a shafi nawa ne 326 nawa ya dan bambanta السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائما بالقسط السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبل يا مبلغ عن الله السلام عليك ايها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير السلام عليك يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهدين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنتي وحبه السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام علي السلام على عمك العباس بن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطياري في جنان الخلد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابقة إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتمة لأنبيائي والشاهدة على خلقي والشفيعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوتي الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمتكلم من وراء الحجب والفائدة بالسباق والفائتة عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر ما انتهى إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحملها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصات لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت العذا في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأضيت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأبت بالمؤمنين وغلست على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين ورفع درجات المرسلين haithu la yalhaquka lahiq wa la yafuquka fa'iq wa la yasbiquka sabiq wa la yadma'u fi idrajtika tami' الحمد لله الذي استنقذنا بك من الحركة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاد نبيا عن أمتي ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله رزرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تحياتك وتس وتسليماتك وكراماتك ورحمتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وعلى السماوات والأرضين ومن صبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيبك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصف وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خرجك نبي الرحمة وخاذن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأوضته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منه عليه إذ وكلت لسونه وحراسته وخبزه وخياتته من قدرتك عينا قاسمة وحجبت بها عنه مدانس الأهل ومعائب السفاه حتى رفعت به نواذر العباد وحيت به ميت البلاد بأن كشفت عن نوره عن نور ولادته ظلم الأسفار والبسط خرمك به حلل الأنوار اللهم كما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صلي عليه كما وفى بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل الجهود على توحيدك وقضى رحم الكفر في عزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك وأوجبت له بكل أذى مسه أو كيد أحس به من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيلة من نوالك وقد أصر الحسرة وأخفى الظفرة وتجرأ الغصة ولم تخطى ولم يخطى ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى آل بيته صلاة ترضاها لهم وبلغهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما وآتنا من لدنك في موالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو الفضل العظيم to insha Allah da ba dun duk an gaji ba da sai mai addu'a kuma na bayan ziyara ne ai na sa ka za ku yi ta cewa amma dai za ku ya ku ce kai da amma tashi dai kawai اللهم إنك قلت لنبيك محمد صلى الله عليه وآله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولم أحضر زمان رسولك عليه وآله السلام اللهم وقد زرته راغبا تائبا من سيء عملي ومستغفرا لك من ذنوبي ومقرا لك بها وأنت أعلم بها مني متوجها إليك بنبيك نبي الرحمة صلواتك عليه وآله فاجعلني اللهم بمحمد وآل بيتي عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا محمد يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله يا سيد الخلق إني أتوجه بك إلى الله ربك ويا ربي ليغفر لي ذنوبي ويتقبل مني عملي ويقضي لي حوائجي فكن لي شفيعا عند ربك وربي فنعم المسؤول المولى ربي ونعم الشفيع أنت يا محمد عليك وعلى آل بيتك السلام اللهم وأوجب لي منك المغفرة والرحمة والرزق الواسع الطيب النافع كما أوجبت لمن أتى نبيك محمدا صلواتك عليه وآله وهو حي فأقر له بذنوبه واستغفر له رسولك عليه وآله السلام فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين وقد أملتك ورجوتك وقمت بين يديك ورجبت إليك عمن سواك وقد أملت جزيل ثوابك وإني لمقر غير منكر وتائب إليك مما غفرت مما اقتربت وعايذ بك في هذا اليوم مما قدمت من الأعمال التي تقدمت إلي فيها ونهيتني عنها وأوعدت عليها العقاب وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم توتك فيه الأسطار وتبدو فيه الأسرار والفضائح وترعد فيه الفرائس يوم الحسرة والندامة يوم الآثقة يوم الآزفة يوم التغابن يوم الفاصل يوم الجزاء يوما كان مقداره خمسين ألف سنة يوم النفخة يوم ترجف الراجفة تدفعها الرادفة يوم النشر يوم العار يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم تشقق الأرض وأقتاف السماء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم يردون إلى الله يوم يردون إلى الله فينبئهم بما عملوا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يوم يردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم يردون إلى الله مولاهم الحق يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وكأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الضاء إلى الله يوم الواقعة يوم ترج الأرض رجا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يوم الشاهد والمشهود يوم تكون الملائكة صفا صفا اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم بموقفي في هذا اليوم ولا تخذني في ذلك الموقف بما جنيت على نفسي واجعل يا ربي في ذلك اليوم مع أوليائك منقلبي واجعل في ذلك اليوم مع مع واجعل يا ربي في ذلك اليوم مع أول- مع أوليائك منطلقي وفي زمرة محمد وأهل بيتي عليهم السلام محشري واجعل خوضه موردي وفي قر الكرام مصدري وعدني كتابي بيميني حتى أفوز بحسناتي وتبيض به وجهي وتيسر به حسابي وترجح به ميزاني وأمضي مع الفائزين من عبادك الصالحين إلى رضوانك وجنانك إله العالمين اللهم إني أعوذ بك من أن تفضحني في ذلك اليوم بين يدي الخلائق بجريرتي أو أن ألقى الخزي والندامة بخطيئتي أو أن تظهر فيه سيئاتي على حسناتي أو أن تنوه بين الخلائق باسمي يا كريم يا كريم العفو العفو الستر سترا اللهم واعوذ بك من ان يكون في ذلك اليوم في مواقف الاشرار موقفي أو في مقام الأشقياء مقامي وإذا ميزت بين خرجك فسقت كلا بأعمالهم زبرا إلى منازلهم فسقني برحمتك في عبادك الصالحين وفي زمرة أوليائك المتقين إلى جناتك يا رب العالمين ينزو زامي بانكوانا دمانزا الله برك وإحسانك وباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدس أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل كبيه أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحجك وقدسك وعظم صفاتك وعظمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وعملي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الامتثال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين ودنوا منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمعا في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد wannan muhimmin insha Allah Allahumma man aradana fa arid wa man kadana faqid wa sarf anna hamma man adkhala alaina hamma wa kurbi man yamkur bina fa innaka khairul makirin وابقى عنا عيون الكفرة الظلمة الطغاة الحسدة الفجرة اللهم انزل علينا منك السكينة والبسنا درعك الحسينة واحفظنا بصدرك الواقية واحفظنا بحفظك شافية برحمتك يا رب رب اللهم ومن أرادني بالسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من آسني عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجلي بجودك واطب علي بماجدك وافظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعضائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه يا صادق النعم يا صادق النعم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صلي على محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا ربنا وتقبل دعاء حق محمد وآله الطاهر إن شاء الله الله ما يميت أمنا شكرا